الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gama mu a wannan halka ta mai albarka yau muna 24 ga watan bakwai alif dubu biyu da goma sha bakwai don fara wannan littafi mai albarka kamar yadda aka alkawarta bayan kammala kitabun zuhudi wal wasiyya cewa za mu saka wannan littafi mai tarin albarka wato burdatul madih na maulanmu wato imamul busiri radiyallahu anhu wa wadda za a buƙaci a rera ko da kaɗan kafin nan sai a yi fassara na shi wannan abin da aka rera din insha Allah kamar dai yadda aka saba بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الفصل الأول الغزل وشكوى الغرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مغلة ذي دم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكفر فهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منتجم ما بين منتجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على ضلل ولا أرقت لذكر البني والأعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عجول الدم والسكن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر لك بلك الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى والسلام عليكم
الحمد لله wannan littafi mai tarin albarka wadda muka faɗa cewa za a fara shi a yau aka yi alkawari littafi dai na wato cikakken suna na mai shi wato ainihin littafin dai kamar yadda muka sani ya shahara da alburda amma ana kiransa dai da alkawakibu durriya fi madhi khairil bariya alkawakibu durriya fi madhi khairil bariya na babban waliyin Allah babban shehun musulunci jagora a addini imamul busiri wadda ainihin cikakken sunansa shine muhammadu dan muhammadu dan sa'idu dan hammadu dan muhsinu dan abi sururin dan ibnu ibbana dan abdullahi wadda ake yi wa a kira da asanhaji shi imamul busiri kenan kuma alkunyarsa abu abdullahi ne ana cewa da shi sharafuddini al-maghribi amma dai ya fi shahara da busiri imamul busiri ya rasu hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara ɗari shida da casa'in da biyar ɗari shida da casa'in da biyar ya bar duniya kenan miladiya na annabi isa imamul busiri ya bar duniya tana da shekara dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin da bakwai dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da bakwai imamul busiri ya bar duniya imamul busiri radiyallahu anhu wa ardahu wato kamar yadda na faɗa hijira tana shekara ɗari shida da casa'in da biyar ya bar duniya wasu suna cewa da shida amma dai da biyar ɗin aka fi faɗi an haife shi tun hijira tana shekara ɗari shida da takwas aka haife shi wannan da ya faɗa hijira da na faɗa na rasuwarsa ne amma an haife shi hijira tun tana da shekara ɗari shida da takwas ma'ana yau da wafatin imam al-busiri radiyallahu anhu ya kai shekara 743 kenan 743 da wafatinsa kuma ya bar duniya shi imam al-busiri ya kai shekara 80 ina gada nawa kenan zai zama a lissafi zai zama ya kai shekara tamanin da nawa tamanin da nawa zai zama a lissafi tamanin da nawa nake akalla zai kai tamanin da takwas kenan tunda an haife shi hijira tana shekara ɗari shida da takwas ko ya bar duniya hijira tana shekara ɗari nawa shida da tasa'in da biyar zai zama ya ya rayu shekara ya kai tamanin da takwas a duniya radiyallahu anhu sannan imam al-busiri radiyallahu anhu akwai dalili da yasa ya rubuta wannan kasida din da da farko bayan an haife shi ya tashi ya ɗan girma haka ya shiga misra daga inda aka haife shi din ya shiga misra to da ya shiga misra ya fara waƙa ne wa sarakuna da shugabanni haka manyan mutane masu kuɗi da sauransu a farko daga baya allah ubangiji ya karkatar da akalan tunaninsa ya koma yabon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a misra din kenan to abin da ya faru har yayi wannan kasida da za mu fara karantawa magana ce shahararriya wanda ta cika littattafa na tarihi inda duk aka kawo magananta sai kaga an kawo inda za a yi magananta za a kawo wannan cewa rashin lafiya ne kama imamul busiri radiyallahu anhu aka buga aka buga matsalan magani ya za a yi a magance wannan rashin lafiya likitoci suka yi suka yi abu abin da ya same shi rashin lafiyan kuma irin paralyze din nan ne gefen sa ɗaya ne shan ne gaba ɗaya dai da amfani akai akai likitoci abu na gagare su to ƙarshe wata rana yana cikin tunani ya ce kai tun da likitoci sun gagara samar min da magani na wannan ciwo to yanzu abin da za a yi bari mana in yabi likitan likitoci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wataƙila in na yabe shi in na yi sa'a sai waraka ta samu kawai sai ya kama yabon annabi sallallahu alaihi yana yi yana yi yana yi yana yi an ce ya zo kan wani baiti fama balaghu ilmi fihi annahu basharun kawai sai ya gagara arisa sawa ya rasa me zai cika sauri akwai baitin aiki wa mablagu da ilmi fi annahu bashar ya rasa menene zai cika ta wannan ya daidai da mu kawai ya tsaya ya barci sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya shaje gefen jikin sa da shan nan ya lullube shi da wani gurgo shikenan yana farkawa sannan ya ce masa kuma cikon baitin ka shine wa annahu khairu khalqin lahi kullihim ma yake kare sama yana farkawa daga baccin nan kawai ina ciwo babu ciwo ya tashi da ga kawai imam gusi ya tashi kawai kuma an san fa ya shanye gefe daya daina aiki kawai ya tashi a gan shi a gari shi kenan magana ya kare to daga nan aka sa wa wannan kasida burda ma'ana mayafi wanda annabi ya yafa masa a cikin wannan mafarki ne burdatu to amma wasu malamai sun ce ai ba burdatu ya kamata a sawa kasidan ba bur'at daga bur'at ya kamata a sa saboda warkewa da yi albarkan yin kasida bur'u ba warkewa ba to sai a sa mata bur'at waraka gaba daya kawai to amma dai shi dai ya zaɓi wannan na mayafin musamman ma lura da mayafin ya yi tayi da mayafi da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bayar a zahiri ba a mafarki ba wa sahabinsa aljalil ka abu min zuhairi radiyallahu anhu lokacin da ya bi annabi da ba na su'adu wata kafilar sa shahararriya ba na su'adu annabi ya ɗauki mayafinsa ya yafa masa ya jefar masa ya jefa masa kansa to sai aka rika kiranta da burdat al-burda kenan shine dalilin da yasa aka kira ta da alburda kuma abin mamaki ya kai da bayansa akwai malamai wato kamar al'illi akwai malamai da yawa sun yi badi'iyya don shi imam busiri a lokacin da shi ba wai ya yi ta don ya nuna gwaninta na badi'iyya na balagha din nan kawai ya rubuta ta tana cike da komai da ake bukata amma ba wai yayi don gwanin ta wannan ba amma bayan sa malamai sun yi ta rubuta badi'iya- badi'iyoyi daban-daban daban an lissafa ya kai wajen ɗari biyu akan wannan alburda ma'ana ma'anan badi'iya a rubuta kasida karkashin wannan kasidar itan ma'ana a fidda wa'insu abubuwa karkashin ta wanda ake gwada ilimin balaga a karkashin ta sallah ka samu malamai kusan ɗari biyu da suka rubutu a kai suka fidda badi'iyoyi karkashin ita wannan eh, littafi mai albarka ma'ana alburda sannan eh, imam al-busiri radiyallahu anhu eh, ya yi wafati ne a garin iskandara ya kamata a san wannan ba a garin iskandara wato abin da ya sa aka ce masa busiri cewa dan bu, bu, dan busira ne waɗansu suka ce a'a ai ɗaya daga cikin mahaifansa ne ko uwa ko uba aka haifa a can shi yasa ake ce masa busiri ɗin. to anyway amma da yara su ne a iskandara wato iskandariya garin da wannan ya kafa kenan eh, wannan da Qur'ani yayi maganar sa a cikin suratul kafi zulkarnaini shi ya kafa wannan gari iskandariya to garin da ya rasu kenan shi imamul busiri kuma abun mamaki wannan kafida ta girmi ibn taymiya wato wanda masu in irin wannan haraka na ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta girmama shi ta girmi ibn taymiya saboda kasidar a yanzu da muke maganar nan ba ta gaza shekara ɗari takwas ba wannan kasidar da suke hannunku ba ta gaza shekara ɗari takwas a duniya ba ta shahara a zamaninta zamanin mai ita bayan ta ta shahara a zamanin ibn taymiya ma kuma ta shahara kuma abun mamaki da ibn taymiya da babban almajirinsa siddiqinsa ibn al-qayyim da ibn abdul hadi da su ibnu kafiri yan baya almajiran almajiransa wallahi ba a samu mutum ɗaya da ya sa alƙalami ya soke wani abokin albuta ba ta shahara mutum a kuma a zamanin su mutum ɗaya a cikinsa ko almajiransa wallahi ba wanda ya aka samu ya rubuta wani suka akan albuta amma sai gashi na yau na zamanin yau suna cewa ma wai abun mamaki eh, fatawa ma da saudiya kam wasu malamai da suka bayar musamman wani dan najin wai cewa ma ya kamata ma wajibi ne a tattara duk inda take a duniya a har hada da baki ɗayanta ita alburda a kona saboda kar mutane su su zama mushrikai me ya faru saboda baiti biyu a cikin ta ya ce ya akramal khalqi ko rusuli a wata nuska mali man aludu bihi siwaka inda hulul hulul hulul hulul hulul al-hadith al-azimi sannan da kuma fadin sa wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam fadin sa wannan ya zama in dai ka kawai kada ko wanda yake ma idan ka mallaki littafin ma ka sani da gangan na bujiri ne kuma ga abubuwan da ya kumsa ka mallake shi kawai ka sayo shi don jin da ya kai gida in ka sayo shi to ka zama mushriki wanda ya bada wannan fatawa albuddan nan inda duniyar musulunci kenan ta rabu gida biyu wani suna ganin ma mallakar zama shirka ne za ta zama mushriki wani bangaren kuma na addini na musulmai na ganin cewa ma in ka ce ta ma duk alherin duniya da na lahira za ka samu da kuma kana samun ganin manzon Allah ta on and on in ka lizinci wannan littafi shi yasa wani babban malami na duniya bujumin malami ya yi tarihi musamman akan wannan baituka guda biyu da waɗansu suka gagara fahimtar su wanda za mu zo in mun zo kansu za mu tsaya mu yi bayani filla filla a kansu Allah ya cewa ya akramal khalqi ya kai mafi halitta maliman aludu bihi ni ba da wani da zan fake da shi cewa ka in ba kai ba a yaushe inda wululul hadith amini lokacin da babban abun da zai faru nan shine tashin duniya ranan tsayuwa ranan mika takaddu ranan sakamako ranan wane ne in nan dai ranan biyan bashi ranan alkiyama din nan a wannan ranan da mai game kowa da tsoro da sauransu din nan a wannan rana ba ni da wani wanda zan fake da su in ba kai ba shikenan wai an yi istigasa da manzon Allah an zama mushrikai bayan za mu zo in Allah ya yarda in mun zo baitin zaka ji har bukhari ya goyi bayan wannan baitin wayannan fa ba su ba ina ganin ya kamata a jero a zara muku ma wayanda ma sun na da sun karanta ta a gabansa wanda a duniya an cire su a malamai to ba mu san ina za a samu kuma gurbin su ba amma sun karanta ta ma wasu a gabansa ma manya-manyan malamin duniya wasu kuma sun karanta wurin wanda suka karanta a wurinsa saboda haka dai wato sai dai kawai addu'a jama'a abun sai a hankali mutum ya ɗauko ɗan dakon jahilcinsa ya zo bai fahimci abu ba kai ka ji ma fa akwai a zamanin mu na yau wanda ya zo ya ce ai ai mai ai wannan alburda kafirci ne kai ke cikin ta ba ka ji suna cewa da'amad da adun nasara wai kai da'awa wai da'a wai ka yi da'awa irin da'awar da nasara suka yi fi na biyun an gane da'amar da'adun nasara ka yi da'awa irin da'awar da nasara suka yi fi na biyun a cikin annabi su wa kun bi ma shi ka hukunta duk abu ka yi duk abun da ka ga dama mara an kai yabon annabi ka yi ba duk abun da kake so wai kai da'awan irin da'awan da nasara suka yi me da'awan da nasara suka yi sun cewa annabi isa Allah sun cewa annabi isa dan Allah to kai wannan irin da'awa yanzu ko ko dan islamiya ne dan Allah bai san da ma yuribuka ila ma la yuribuka ba ka bar abin da da bai dame ka ba ka je kai abin da ya dame ka hadisi manzon Allah ne da ka bar to shi ne irin wancan shi ne wannan wancan baitin da madda abin nasara ka bar abin irin da'awan da nasara suka yi kan yadda ka ga annabi haka bayan ka bar wannan ce masa Allah ko dan Allah ko sharikin Allah to wa kun bi ma shi kan maryam fi wa kake fa duk abin da kake ba baka iso ba ma in dai baka ce bar Allah ko dan Allah ba ko aboki tarayya Allah to baka iso ba ma balle a ce har ka wuce amma kyara a ce ka tsaya amma kyara a ce ka tsaya saboda haka wato rashin fahimta ne wani lokacin kuma son zuciya kawai dai kamar yadda na faɗa muku wato kasida ce ta girbi ibn taymiya kuma ta shahara sosai a zamanin sa ko bai taba ta alƙalamin sa ba yace ga wani abun da bai gamsu da shi ba a cikin ta sai kai ne yau dan gidansa ka gano abu so ta jawo magana da ita wannan kasida a duniyar musulunci kuma maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabi amin ya kasance yana karanta ta a wurin maulidi yana karanta ta sosai yana rera ta mutane suna jin daɗi in yana karanta ta a wurin maulidi ita wannan alburda ne sannan malamin mu kuma malam ahmad dan maulana shehu dahiru radiyallahu anhu abinda dai shaida na sani yana son alburdan nan yana son alburda in kana so ka ga ya shauki yanda kaman zai fiye to karanta mai alburda ka gani malam ahmad ba radiyallahu anhu yana son alburda fiye da yadda kake tsammani alburdan nan kamar yadda na faɗa zan gaya mana kaɗan daga cikin manya-manyan malaman duniyar musulunci wadda kowa aka faɗa bujumi ne a zamaninsa sai dai sai dai kamar sa amma ba wanda ya shi ba amma sun karanta wanda sun fi ka sanin addini su suka yi hidima wa addini ma amma babu ba wai ma sun yarda da ita kaɗai ba a'a sun karanta ta ba har suna da riwaya daga busiri daga gare ta na farko akwai abu hayyan abu hayyan dai wanda a wurin tafsirin mu kuna jin nakan yanko maganganunsa in ce ya ce mai albaharul muhit akwai tafsiri albaharul muhit ko to abu hayyan ne a cikin tafsirai kafin ka samu tafsirin da ya warware matsalan na'au da sarfu a yi wa aya warwara a wannan matsala ta yana da wahala abu hayyan albahar muhit a sunan tafsirin nasa yana kama da sunan babban littafin shi abdullahi gwandun na na nahau albarun muhit shi ma amma wanda albarun muhit isa na nahau shi abdullahi gwandun wannan kuma abu ayyan wato almajirin sibawai shi ne eh shi abu hayyan ba almajirin sibawai ne kakan malamin nahau almajirin sani to shi tare da gwanintan sanin na'awun sannan ya ishe ka dai a na'awun dai malamin sa siba wai ne malami ne na lugha malami ne na na'u malami ne na tafsiri malami ne mutafannini amma bai ce a tunda ya iya larabci ya san arabiya bari ya je dubi alburda kawai da kansa bai ce haka ba sanda ya je gurfana gaban imamul busiri tare da duniya tana daga ya tsaka nuna shi a fagen sanin tafsirin qur'ani da na'au da harshen larabci amma ya je gurfana gaban imamul busiri ya karanta ta daga bango zuwa bango ya sauke ta a gaban sa bai ce ya iya ba ta ji amanar ilimi to yanzu ko wannan kawai ya karanta ta kuma babu gaba daya aka yi ta riwaya daga gare shi to aga ya isa mutum ya gane muhimmancin wannan littafi sannan na biyu daga cikin waɗanda za mu faɗa akwai ibn sayyidin nazi muhammadu ibn muhammadu ibn muhammad ibn sayyidin nazi daga sunan yana kama da na abu hamid ko al-ghazali muhammadu dan muhammadu dan muhammadu dan sayyidin nazi to shi ma babban mutumin malami ne wanda shi ne ya yi littafi umin asir din nan shi ma dai ya gurfana gaban imam busiri yana kalci wannan littafi a gaban busiri da jalla sannan akwai ma wanda gaba ɗaya ma shi laƙabinsa sultanul ulamai sarkin malamai ne ma ba irin sarkin malamai na fada ba ba irin sarakunan malamai na fada ba sultanul ulama'i malaman gaba ɗaya shine sarkin su izzuddin ibnu abdussalam ba ana jin tarihin sai ko wanda za ka ga dewa ana yin ko magana hujja daga gare shi izzuddin ibnu abdussalam to shi ma yana cikin wanda suka zo suka gurfana gaban busiri radiyallahu anhu suka ɗauki wannan littafi babban malamin hadisin nan alhafizul mizzi shi ne da ibnu abdussalam din nan izzu izzuddin ibnu abdussalam da ya sauka a cairo a misra daga ranar alhafizul mizzi ya daina ba da fatawa aka ce mai duk ya daina ba da fatawa garin da izzuddin ibn abdulsalam ya haukan ne zan ce zan bada fatawa izuddin yana gai in ce zan bada bada fatawa zan bayar kuma daga nan ya rufe bada fatawa alhafizu ba almizi radiyallahu anhu daga ranar ya rufe sannan sai alhafizul iraki iraki dai da ka sani dai duk cikan sannan da tumbatsan sannan da gawusan sannan wanda ya ishe ka da girma da darajarsa ibnu hajar al-asqalani al-majrin sani wanda ya shafi bukhari din wanda babu sharhi kamar sa a dukkan shuru da aka yi wa sahih bukhari babu sharhin da ya kai na ibnu hajar ibnu hajar ya yi sharhin da zama tullin tull ko da sharhin aini imamul aini din nan wato wanda ake cewa umdatul qari kaga ya fi fatul bari yawa ko to amma dai bai kai fatul bari din ba amfana al'umma dai cika duniya da sauransu alhasibul iraqin nan dai wadda mai alfiyata ilimin hadisi din wadda alfiyar suyuti daga alfiyarsa ne ita ta haifi alfiyar suyuti suyuti ma ya faɗa ko ta ilimin hadisi wanda shi yayi alfiyan nan da muka sauke da ku tasira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfiya tasira din da muka gama shi yayi da alhaji al-iraqi zainuddin duk da cikansa da isansa a fagen hadisi da gawutan sannan dai sanda ya gurfana a gaban imamul busiri ya karanta wannan littafi a gabansa bayan sama akwai kudake afuwan alhafizin iraki din nan daga kansa wato za mu taɗaita don ba shi ba su kaɗai ba ne ma'ana su su guda hudun kenan daga kan iraki din za mu taɗaita sai mu kawo wanda kuma suka yi riwaya daga wurin wanda suka suka nakalto wurin sa shi ma kaɗan kuma su ma malamai ne wanda musulunci ka cire masa masa su a cikin sare to kana nema ka maraitar da shi ya ishe ka dai alhafizud duniya shi kuma alhafizud duniya ibnu hajar al-asqalani yana da riwaya ta wannan littafi al-burda din ya karanta ta wurin wanda ya karanta wurin to wurin wanda suka karanta wurin Imam al-Busi Ibnu al-Hafiz ad-Dunya dai wanda in ka jaji al-Hafiz dai a ilimin hadisi kana karatu kace wa qala al-Hafiz to shi kadai ne kawai Huffaz dai ka sani dai suna da yawa har littafi akai akan Huffaz aka jero wanda sun kai wannan mukami amma in ka ji a ka'idar malamin ilimin hadisi a bayan sai an ce alhafiz wa qala alhafiz to shi kadai ne ake tare da sauran ma kufazu ne amma dai an ce alhafiz da ma'arifan nan to shi ne kawai to shi ma yana da riwayar ta sannan sai shekul islami zakariyar ansari shehu ibn taymiya kenan a bangaren tasawuf zakariya al-ansari shine shehin ibn taymiya a qadiriyya salfalan tana bin zakariya al-ansari dodo ne na malamai shi zakariya al-ansari din nan na fiku da hadisi daga dalle uwa uba ta sauka to zakariya al-ansari yana da riwaya ta imamul busiri wato na wannan al-burda din da kuma imam alhafiz suyuti alhafiz suyuti radiyallahu anhu wa ardahu shi ma dai yana da riwaya ta wannan littafi al-burda din sannan sai kuma abin da ya shafi waɗanda su kuma suka rubuta shuruɗu akan wannan littafi mai tumbin albarka suna da yawa su ma kamar yadda waɗannan ma taƙaitawa muka yi su ma za mu taƙaita su ala babin tafsir suna da yawa amma an kakkawo wato sharhohin wadda mu ma muke da su suna da ɗan yawa a hannu ma'ana akwai wato az-zukhru wal udda az-zukhru wal udda wadda aka yi shi a kan shi ita wannan littafi alburda sannan akwai littafin da wani malami ne akwai dai malamai na hadisi wadda duniyar musulunci ta duka ta yi jinjina ta yi gaisuwa gare su wanda suka wallafa talifofi akan wato sharhohi kai afwan akwai kuma wanda kamar yadda na faɗa sun yi badi'iyoyi akwai wanda sun yi tahmisi na wannan littafi tahmisi ma'ana baitin suka mai da shi mai kwar biyar akwai wanda suka mai da shi mai kwar bakwai an gane bayani kwar bakwai maimakon ɗaya ɗaya ɗin nan sai suka mai da shi kwar bakwai wani sun yi wannan irin kai akwai wanda suka mai da shi abun wato sun an yi akwai wanda suka yi taliki ba sharhi ba akwai kuma masu shuru kuɗi yana daga cikin su dai shi ne wanda na faɗa a zubur wal dudda din nan na
muhammad ibn ali sannan akwai wato
a taƙaice dai ya so ya kwanta mini malamai da dama sun yi sharhi sharhohi wadda abin bai san zo mini ba a taƙaice wanda suka yi sharha din suna da yawa a taƙaice sai dai mu roƙi Allah ubangiji ya ba mu albarkan albarkan su akwai imamul mahalli wadda shi da suyuti din nan suka yi jalare ko to shi ya yi sharhan alburda din nan imamul mahalli wanda na ba da tarihin rasuwansa da yadda kuma su ya kare ka sharhan sa yana cikin waɗanda suka yi sharhi na wannan littafi alburda da kuma kaman shi wanda muka faɗa ɗazu zakariya al-ansari cikin waɗanda suka yi suka yi riwayan wannan littafi shi ma da ya yi sharhi alburda din shekul islam kenan ana mara take da shekul islami zakariya al-ansari ya yi sharhan wannan littafi sannan sannan imam abdullahi al-marakishi al-maliki shi ma dai yana cikin waɗanda suka yi sharha na wannan littafi a takaice za mu shiga sharha ko kuma fassara na wannan littafi ne ya ce amin tazakkuri jirani bibi salami mazajika dam'an jara min muqlatin bidani za mu yi fassara bayan mun yi fassara sai mu zo kuma in akwai wani dan bayani da zai biyo baya ko na sharhi na abin da ya shafi nahau ko abin da ya shafi balaga ko wani abu ko da aka ɗaice aka ɗaice da sai mu yi tunda kamar yadda muka faɗa ya ya jawo magana sosai shi wannan littafi an yi badiyoyi akan abin da ya shafi balaga akan shi sosai yace a mazajita dam'an an gane yadda za a ɗauka a mazzajita jam'an shin a ɗin na harfu istifamin ne na tambaya a mazzajita jam'an yanzu ka cuɗanya hawaye jara wanda ya gudana min mukulatin daga ƙwayar ido ka cuɗanya shi bidani da jini ka cuɗanya hawaye mai guda wanda ya gudana min mukulatin daga ƙwayar ido bidamin har ta kai ga cuɗanya shi da jini min tazakkuri jirani saboda kawai tuna wasu maƙwabta masoya bizi salami wanda suke a wuri da ake kira bizi salam to da farko wannan guri ana kiran wannan abu wato da farko akwai tajiridi a afwan ban faɗi sunan fasalin ba ma bayan bismillah da salati yace alfaslul awwal fasali na farko wannan fasali din yin fasali wa littafin daga bayan daga bayan rarraba cikin nan amar fasali kaza fasali kaza din nan daga baya ne wannan ba lokacin da aka bi ta ne an gane faslul awwal alfaslul awwal fasali na farko fil gazli zai tattauna ne akan sifan ta so shine gazlu malamai sun shuhura da in za su yi rubutu irin wannan na waka to sai an yi gazlu ka sifanta mutane irin soyayyar da take cikin zuciyarka na abin da za ka yi magana a kai nan wadda duk wani wanda yake da fikira da ya ga farko farkon abin da kake maganan nan zai gane ina ka dosa me garab naka wa shakwal garaji ma'ana fasalin zai karanta zai magana akan gazlu wato sifar ta so wa shakwal garani da kuma kai karan bege sifar ta so da kai karan ne bege a mazaji ta dam'an yanzu za ka cuɗanya ma'ana ka kwaɓa ka kwacuɓa domin mazju mazaja sheki misali a ce mazaja shai ya shu ya kwaba abu to kwaba wanda ba zai rabu ba shi ake cewa mazuju an gane bayani amma in abu ne a kwaba shi zai iya waruwa ya rabu so sai a ce khalatta khalada ikhtalada ikhtalada amma an kawo wannan to ya kwafi da jinin da hawayen da jinin ya kwaɗe ba zai ma taɓa rabuwa ba yanzu za ka saboda tsabar kuka kenan ka san kuka in yi kuka in hawaye ya ƙare to sai jini to shine yake tambayan kansa akwai tajrizi a nan akwai abin da malamin mawaka suke yi su tsiraitar da mutum wani mutum tare da su wanda su ɗin ne suke magana da kansu ma ba da wani ba amma wani ne za su tsiraitai daga gare su sai su rika mai tambayoyi kamar kai ne kake tambaya kanka amma dai wani ne ka tsiraitar kake mai tambaya ka kaddara wani misali mutum da kake mai tambaya kuma kai da kanka kake tambaya kanka da kanka amma zaji ta sam'an yanzu ka cuɗanya hawaye jara wanda ya gudana min mukulatin daga kwayar ido bidamin ka cuɗanya shi ka kwaɓa shi da jini min da zakuri jira ne saboda tsabar tunani da kake yi na wasu makota ma'ana masoya kenan bi zi salamin wanda suke a zi salam wuri da ake kira zi salam sunan wuri ne zi salam din nan tsakanin makka da madina kan hanya na tafiya madina duk wanda ya ga wannan baiti na farko ba sai an tambaye shi ba ya san annabi muhammadu za a yi ba an gane tunda ya fara cewa ya saboda tsabar kuka don tuna makota ila wadda aka yi taba zama da su yanzu an rabu ko kuma an taba zuwa inda suke yanzu an daɗe ba a san su ba to an fara magana yabon fari sai aka ji ana magana hanyar zuwa madina to kowa ya gane menene in ka duba shu'ara imrul kaisi da ya tashi kawai afkawa kawai cikin masoyiyarsa kawai ya fara kawo bayanin ta kawai haka abdaru haka zuhairu haka nabira dukka dai wannan da aka kawo guda shida din nan a shu'ara dukkansu haka za ka gani kowa in ya zo da ka ga farkon abin da ya tashi da shi kawai ka san me yake so ya yi kawai ka san wata ce kawai kila ta bashi kashi wurin soyayya abu ta juya mar baya kawai jirgin ke fara ya auka cikin magana hatta kawai to daga ka ga fari in ka kana karanta su a haka za ka gane me ake so a kawai to to haka wannan duk duk wanda ya san me yake da ya kalli wannan ya san annabi za a yi ba saboda gashi na a bike yayi bike yana kuka saboda tuna maƙota ma'ana ana nufin annabi sabai jiranin bizi salami din nan tuna makota wanda suke a salam tunda wuri ne dab da madina za mu zo mu bayani wannan ne ya saka kuka har kake cuɗanya jini da hawaye am habbatir rihu min tilka'i kawimatin wa aw mazal farqu fi zulmati min ibali wai shi na farkon nan da na tambaye ka shi ya saka kuka har da kwatsa jini da hawaye don tuna makota waɗanda suke bi salam shi yasa ka kukan nan ne ko am habbatin rihu ko kuma dai tasowar iska ne tasowar iska min tilqa'i kazimatin daga wuri da ake kira kazima shi ma sunan wuri ne a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuna ai tasowar iska daga ta wajejen kazima shi ne ya sa ka kake kukan nan har kake kwaɓa wato an yi tambaya ta farko ko tambayan farko shi ne tuna maƙota waɗanda suke a salam sai shi ne ya sa ka kuka kake kwashi jini da hawaye ko kuma ga tambaya ta biyu ko kuma tasowar iska daga guri da ake cewa kazima ka san mutum yi soyayya ta yi soyayya yi bege bege sauki yayi sauki ko yar budurwa kake so lailanka iska kawai za ta taso fa sai misali ta ta- nahiyar inda take sai ka dauka sai kawai sai suna ma ita da ka ji iska kawai ta kada iska kawai za ka kada ba sai kawai ta suno laila to iska ta kado ta inda nahiyar manzon Allah yake to shine kazima din ta ta wuraren Madina ne tasowar iska ta wurin kawai sai tuna masa maso wai ko shi ne tasowar wannan iska ta wurin kazima shi ya tuno ya saka kukan nan har hawaye yana kwarara har yana kwatuɗewa da ji tambaya ta nawa kenan biyu wa aumazal barku fi zalma min izami wa din nan mai ma'anan aune shi ma tambaya ne an gane wa din nan ma'anansa aure ko kuma au mabalbarku ma'ana walƙawan walƙiya fizzal ma'i wadda ta haska a cikin duhu duhuwa na dare min ibani daga wadda ta haska daga wato wani dutse da aka kira dutsen izon shi ma dutse ne a madina walƙiya ta haska ta wancan wurin da ka hangi wannan dutse to sai ko shi ne wannan walƙiyar da ta walƙa ka hangi ta nahiyar idan din ko shi ne ya sa ka wannan kuka da shisheka hadda zub da hawaye mai cuɗanya da jini ko shi ya sa ka wannan tambaya ta uku kenan ko au maza ma'ana aba kenan haskawa walƙiya shine au mazal barku fizzal ma a cikin duhun dare min izami daga wato dusi na izam waɗansu sun ce kwazazzabo ne wadi shi izamu ɗin wasu sun ce dutse ne alamai sun yi maganganu ɗin wannan tambayoyi ya gama kamar kana inkari a ni gaskiya ba ni duk ba shi bane misali a ni wannan duk ba shi bane a ni ba shi bane sai ce a to in ba shi bane fa ma li ainaika me ya samu idanun kan nan ne me ya same su in musu kake me ya same su fa mali ayyuka me ya samu idon ka ne in kul takfufa in kace wa idanunka ukfufa ku kane ukfufa fili amri ne daga kaffa ya kuffu za ka iya cewa kuffa kana iya faɗin haka kuffa kuka ne su biyu kenan za ka iya cewa kuma ukfufa an gane amma shi imamul busiri dole ne ya kawo ukfufa din nan saboda me saboda wazani da zai kawo kuffa din ba saboda wazanin wato ita waka amma ni aine ka wanda ya samu idon ka ne in kul takfufa in kace da su ukfufa kuka ne ma'ana ku dena zub da hawayen nan hamata sai mu ta kwarar da hawaye an gani wai an ce su tsaya ne wai kawai sai kamar ka ce su tsara in an ce uku ma ku kame ku daina zubar da hawaye ku kame hamata sai su ta kwarara hawaye wa malikal fika wai me ya samu zuciyanka ne kam in kul tattafik in ka ce wa zuciyar ki farka yahibi sai ta ƙara dimaucewa kafin a nan in ka lura da wannan gure ya gwada ma da larabci zuciya namiji ne amma da hausa mace ce an gane shi yasa ka gance wa malik albika in kultasta ta yahibi ba ta hibi ba saboda namiji ne zuciya da larabci a wurin laraba zuciya namiji ne muzakkari ne amma a wurin hausawa mu'annafi ne za ka ce zuciya zuciya na ya ce min a zuciya ta ta ce min an gane saboda ba haushe shi a wurin sa zuciya namiji ne amma ba larabe a ba ta yi ba yayi bi wai an ce zuciya ya farka ina sai ƙara rikicewa ya kara limaucewa cikin bege ana maganar manzo Allah kuma ne wani maganar farkawa ai ɗimuwa kawai ba ji ba gani kawai gara mu kawai a ya sabu sabu أن الحب منكتم ما بين منسجم منسجم من هو مضطرب منسجم وأن اسم فاعل ne sunan fa'ili ne ba sunan mafuli bane da haka na a wannan nuska tawa na ga an samu munsajamin na kuwa munsajamin ne ja to kuma da shi kasa ba sunan mafuli bane sunan fa'ili ne duk wanda nashi mun sajamin da ya gyara akwai masu mun sajili masha Allah to na ku shine kai dai a ya sabu sabbu wai shin wannan mai bege wai yana zaton annal ubba cewa wannan soyayya da yake yi munkatimin wai zai buyar ha ina ai dai kana kan wata alfarar komi ko ya wata Allah ya bayyana sai mutane sun gane duk yadda za ka koyi sai an gane kuka ce akwai ba ai ba wanda zai jiyo Allah ya alquran sai wuri ya dole ne soyayya baya buya ko za ka yi a ce an gane akwai dai wanda sai sun gane dan akwai sayin da za ka nuna wanda za a gane gai wannan ba ni kan ko yana cikin ne ko dai ka manta ma gaba daya da ka ce ba ka so a gane ka zo kai ta koda ta a gaban mutane oh ki karan kejo ya ɗan cikin wannan ai in kana neman saliha mutuniyar kirki mutuniyar Allah irin wannan an su gaba ɗaya wannan ai wannan ai biyayya wuri iyaye ai shi ke mutumin hanya wannan babu wani abu ko a cikin wannan maganganun nasa to sai a gane ba zai taɓa buya ba a ya zabu sabbu wai mai bege yana zaton annal ubba munkadim wai soyayya da yake yin nan wai zai buya ne hai na na zai buya ba yi ma bayyana munsa jimin tsakanin wato munsa jimin mai kwarara idanu kenan min daga gare shi shi mai begen kenan wa muddaini da kuma mai kuna shine zuciya mai kwarara ido ko yaushe ga hawa yana zuba saboda abun sonsa muɗarin kuma mai ƙuna zuciya kenan tana nan tana ta farfasa na soyayya wannan biyun dai dukansu ga su dai a ce kuma soyayya ya ɓuya mana busiri soyayya saka manzo Allah ba ta ɓuya ba ko yaushe za ka ganshi hawaye na zuba zuciya tana ta farfasa akan manzon Allah sai na zai ɓuya dole mutane su gane shi masoyi na gaske yace laulal hawa lam turid jam'an ala qalalin wala ariqta a riƙo ta ba a riƙo ta wani a gyara li zikirin bani wal alami laulalawa ai ba don so na ubangi na muka yi gudu ko laulalawa ko na biyar ne to laulalawa ai da ba don soyayya ba ta gaskiya da take zuciyarka lam turid jam'an wallahi da ba zubar da hawaye ba ala tsarari akan kufai da wata zubar da hawaye akan kufai ba wala a rikuta da ba ka rasa bacci ba da zikirin bani saboda tuna wato bishiyan bani wala alamu da kuma dutsen alamu da ba ka rasa bacci don tuna su ba to yaya kenan laulal hawa da ba dun soyayyar ta gaskiya ba ce ta gaskiya akwai ta ba lam turik dam'an da wallahi da baka zub da hawaye ba ala qalali bisa kufai balal wato ina irin kango din nan gari in ya kare ya zama kufayi ba za ka ga karyayyun katambu ba alamun irin wannan ko ka ga a bishiyoyi bishiyoyi na zogale dai ka gani dai ka san dai an taba zama nan ne ko irin kede kede an kwashashun tukwane da menene za ka ga kufai dai alama to kila akwai masoyan da sun taba zama a wurin sai zo wuri yayi ta kuka yayi ta kuka rawa suna zuba a wannan kufai saboda tuna waɗanda suka zauna a wurin masoyan to a inda ba soyayya na wanda suka zauna a wurin ba za ka zo kai ta kuka a wurin har ka zub da hawaye su zuba a kan wannan kufayin ba kufai ne.
wato in an je madina kenan in dai soyayyan ka da gaske ne kuka ake nan wurin fa annabi ya taba zama la ilaha illallah kawai sai ka fashe da kuka ai ta kuka ai ta kuka ka more abunka
to shine ana dama mun ce gazulu ne nan ko sifanta so da kuma me kai karar bege to shakwal da rai lam tulik jam'an ala hadani da ba don soyayyar ka ta gaskiya bane akwai ta da ba ka zubar da hawaye akan kukwai ba wala a rika ta da ba ka rasa bacci ba li zikri albani saboda tuna wato bishiya ta ta bani wal alimi da kuma wannan dutse wato bani din bishiyoyi ne wanda suna madina akwai su a madina masu kamshi ne saboda wato wai su kuma suka ce sifa ne na bishiyar da kuma wannan dutsen ko kuma ma alamuɗin yana iya ɗaukar mashi tuna wadda na ɗaya mai ƙamshi kamar bishiyar banu ɗin tuna shi ya ce sa shi kuka wani wani ne wani masoyi ne mai ƙamshi kamar irin wannan ko ko kuma alam ɗin ya ɗauke shi a goran mashi mai kyakkyawar diri kamar goran mashi tuna wannan yake sa shi kuka har yana zubar da awaye a wannan kufai amma dai alam din dutse ne a madina to ko tuna dutsen kawai da yake a madina din kace dutsen madinan manzon Allah ne ka tuna shi za ka yi kuka ai in dai ka san waye ya zauna a garin waye ainihin mai garin waye kaura aka zo aka tarbe shi da murna a garin to sai ya ce ne fa kaifa tunkiru dubban ba'da ma shahidat bihi alayka udulu dam'i wasaqali udulu me yace ana ku muskokin eh nawa na me na kai ce kai eh mu gani nuwara ko a bai da shi la'ara sannan kuma ka daure shi udulu fa kaifa tunkiru hubban wai ta yaya ma za ka tsaya kana musun cewa akwai soyayya tare da ni ta yaya za ka inkari za ka yi musu cewa na wannan soyayya ne ba da ma shahidat bihi udulu dam'i bayan udulu dam'i adilai guda biyu addam addam wato hawaye wasaƙani da ciwo rama kenan ba da ma shaida bi bayan sun yi shaida da wannan soyayya da nake kai sannan har ka cewa za ka yi musu cewa ni masoyi ne na hakika na gaske shaidu adilai sun tabbatar da wannan su ne wanne ne addamu hawaye da suke kwarara kullum in babu soyayyar ta yaya za a yi hawaye ya fito wattaƙali da kuma rama rashin lafiya kullum ina cikin rama saboda tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wai kace wai kana musulmi masoyin sa kaina shine nan yake fani fa kaifa tunki hubba ya za kai kai musu wannan soyayya ba da ma shahidat bayan ya yi shaida bihi da wannan soyayya waye alaika kanka tabbas cewa akwai shi soyayya din udulud dami adilan nan guda biyu su ne addab hawaye wasaqali da kuma rama rashin lafiya duk sun yi shaida cewa ina so ma'aiki kuma ka zo kana musu wannan shine inda za mu fara sai a takaicin takaitawa bayani kaɗan da za a yi muku na yan abubuwa da suka zo a ciki bi salaf din nan kamar yadda na faɗa guri ne tsakanin makka da madina yana kusa da wani wuri da ake cewa kudai yana kusa da ina wani guri da ake cewa kudai shi kuma kudai din shi ma sunan wuri ne a kusa da makka duk kudai ne to bi salam yana dab da kudai tsakanin makka da madina bi bi salam din bi din zarfiya ce ita kuma na gwada wuri bi bi salam a da ake kira bi salam shi kuma zarfu din sifa ne na jiran muta'alliki ne da wani abu wanda aka share ma'ana ka'ini na bi zisalamin kenan an share ka'ini na wanda suka kasance a zisalam maƙota masoya wanda suke suka kasance a zisalam sannan mazajika inna kuna ji da muka karanta zan yi bayani tun da lokaci ya tafi a- a gurguje da yi wa ta fata mazati ta ana yi wa ta fata mazati ta ɗin ai halatta ka cuɗanya ka kwaci ba shi jumla ce musta'anifa kun gane jumlatun ne musta'anifatun a mahalli wato wanda wanda afwan wanda ba ta da mahalli ne al-iraji shi mazalita a nahau wato jumlatun ne musta'anifatun la mahalla laha min al-i'raj sannan jam'an din nan da aka faɗa aƙallan bayani don bayanin sai na da yawa amma aƙallan bayanin da za ku isu da shi shine ruwa wani ruwa ne shi hawaye ne wani ruwa ne mai gishiri mai gishiri gishiri wanda yake kwarara daga ido tare da kuka shi kullum da kuka yake fita ko kukan shiru ko kukan shashshega duk dai kowane irin kuka dai yake fita shi hawaye yadda malamai suke cewa sukunun in kana da huzni zafi gare in don bakin ciki ne in don bakin ciki ne in ka tare hawaye bakin ciki kukan bakin ciki to zaka ji su da dumi wa illa fa baridun haka suke cewa amma in ba na bakin ciki bane zaka ji da sanyi na soyayya ne kaga in yarinya aka ce kina son wani ne ta fashe muku da kuka ka samu da tijan mata su sa dan yatsa su tare hawaye in sun ji su da dumi to ba ta so ne an ji su da sanyi kuma soyayya ce kawai tsabar daɗi an kira mata masoyinta kawai sai wani wani wani wani gwananan gwananan ta ta mara kuka kawai soyayya ce kawai kar ma su tsaya wani tambaya wani sannan jara da aka ce din nan ma'anansa sala sala jam'u shi ne ma'anansa jara din jumla ce fi ma'alli hasbin an gane kuma sifa ce ta dam shi jara'i an gane bayani mukulatu ba muta'alliki ne da jara'i yana rataye da jara'i min mukulatin bidin jara min mukulatin bidin ya rataye da shi shi mukulatu kwayan ido ne cikin ido nan ruwan kwayan ido din wurin baki da farin nan sannan dan bidan muta'alliki ne na mazajita shi kuma ainihin abin da ake cewa damu a harshen larabci wato daga damawun damu din ainihin sa damawun wannan luga ake ba ku sirrin luga damawun da haraka wa ne dama wun amma a wurin sima siba wayi radiyallahu anhu shi kuma dam dam yud yud ne ba wud ba shi kuma wai saboda me saboda ai jam'in sa dima'un ne da hamza un an gane ba dima'un ba dima'un ina zo jam'in sa haka ake da shi yasa zai zama yare sannan kuma a ciki a cikin baitin akwai abin da malamin balaga suke cewa bara'atul istihlali ma'ana kai a wurin fara daga ganin baitin farin nan zaka gane mene ina wannan mutumin kawai ya dosa abinda kawai zaka gane shine manzon Allah yake soyawa shine yake faɗin abubuwan nan ko abinda ya nufa na masoyinsa na ambaton makwabta da suke a jibi salam sannan a baitin am a batin rihu din nan am din muttasila ce rihu da ya faɗa din nan habbatin rihu ai zuwa tasowar iska shine maji'uha zuwan iska shine habbat hububun rihi ko hububun riya zuwan iskoki arriyu din mufradi ne na riyahu jam'insa shine riyahu duk inda ka ji rihu in ya zo a qur'ani to aza- na azaba ne amma in ka ji riyah to abin nan ne na rahama ne to abin da yasa ya kawo rihu wata kila da yake soyayya din wani lokaci tana da fitina tana sa wahala sai azaba ko kamar yadda zai faɗa nan gaba wal hubbu ya taridu ladzati bil alami ko nan gaba kaɗan za mu karanta sannan kazina da muka karanta wuri ne an ce yana kusa da madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazima inda ya faɗa an gane mun ce kai kazima ce kasuwan iska daga wurin kazima ne wuri ne wanda yana kusa da madina kuma an ce tsakaninsa da basra tafiyan yini biyu ne wannan kazima ne أو مضع كما لمعا لمعا خفيفا يا يول يا مديدتي يا حتى مديدتي برق كما abin da ake cewa farku din nan wa au mazal farku a wurin ahlus sunna wal jama'a shine bulala ta mala'ika mai kulawa da ruwa din ra'ad shine mala'ika din wanda yake kiwon wannan ainihin gajimare ne da aka tura su kai ruwa a wurare daban-daban inda Allah ya nufa kenan wasu kuma suka ce ra'adu din sautin mala'ikan ne a cikin dare mai duhu sannan akwai ibam ibam da aka fara min ibami da kasarar hamza ibam shi kuma dutse ne wasu kuma suka ce kwazazzabo ne ma'ana wadi ne in ji wasu an gane a wurin wasu malamai kenan kwazon zobo ne wasu to haka a baiti na gaba da ke cewansa ba ma li ainaika in kul takfufa ukfufa din nan daga kuffa kana cewa kuffa kana iya cewa ukfufa daga kaffa ya kuffu ai ku kame daga barin kuka ko ku kame daga barin zubar da hawa shi ukfufa din jumla ce a mahallin nasba ita ma kuma mafulu ne maful ne na ulta in ulta kufa mafuli ne na ulta din sannan hamata kuma shine ma'anarsa salata sai su ta zuwa kenan hamata salata a lura je sai ku kula ku kiyaye shi sannan fa'in kuma famali ainaika kuma da aka ce ko menene famali ainika fa ma fa din fatiha ake kiranta fa fa'ul fatiha fatiha sunanta sannan hamata din ainihin sa daga alhamayan ne hamayan jaryan kenan ko jaryan madi wa salayan wa sayalan hamata din daga hamayan ne jaryanul madi wa sayalan an gane cewa wa fama da ainaika aka jingin aka jingina wannan ainu in kulta kuma amata din a kaidan malamin balaga ana ce masa majazun ne aqali majazun aqali majazun aqali cikin maganan kuma akwai isti'ara makaniya don isti'ara kala kala ne akwai makaniya akwai tahili akwai ga sunan dai wa malik albika kuma in kulta din nan lahu istafik ma'anarsa ai afik min gamarki ma'ana ki farka daga magaginki ke rai wal istif'al bil mubaraka cewa istafik kaga istif'al kenan dalabul dalab ne a dalab kamar yadda mun karanta shi a usulul fiqh ne nake da kuma tasrifi da ku istif'al to mubalaga ne anan yajib yajib shi kuma mudari ne na hama in kultatta yajibi yajibi din mudari ne na hama mun karanta hamal fuadu bi hubbihi ko inji shehu hama dimaucewa cikin bege shine hiya hiya din kuma kaman hauka ne yana daidai kaman hauka ne haka kaman hauka ce babu ba wato ba hankali a ciki soyayya da ba hankali a ciki ana iya ana cewa hamafin iski misali mutum ya ɗimauce cikin begen wata ko wani la yadri aina huwa bai san ma ina yake ba kawai sai bai yin kai ko ni ka kama in ba wannan ba babu to mene yasa kuma yace wa malika bika din an ambaci zuciya saboda shine mahalli na hankali a wurin mafi yawan ahlus sunna kamar yadda Allah yace lahum qulubun la yafqahuna biha ashe da zukata ake fahimta hankalin na gure na fahimta ne in ji wasu malamai kenan fa amma ba duka ba domin wasu sun ce mahallin hankali kwakwalwa ne wurin kayi nan sannan a yasabu sabbu kana iya yin fata kana iya yin kasa in kun tuna karatun mu na tafsiri mun karanta wannan babin ko ko hasiba ya sabu ko ya hasib ko yau kana iya cewa a ya sabu sabu kana iya cewa a ya hasibu sabu amma dai an fi faɗan ya hasabu ɗin amma ya sibu tare da shi ne kaɗan a wurin faɗa shi ne fasihi kuma mun karanta nan ko da ku a tasirihi ko ya hasibu ɗin ai hasiba ai zanna kenan zato asabbu kuma al'ashiku ne mai bege shi ne sabbu me yasa aka ce asabbu me yasa saboda shi wanda za a kira shi da sabbu din mutumin da saboda tsabar begen har ya yawaita kuka yana yawan zuba hawaye sabba daga kwara hawaye shi za ka kike masa sabbu ko begen har ya yi oba har yana kwara hawaye an gane bayanin da dalilin da ya sa ake cewa haka ke yana kwara hawaye da yawa sannan munkatimun din nan annal hubba menene munkatimun ay munfa'ilun kenan ko ismu fa'il ne ku rike kar kuma mun karanta ismu fa'il ne ko da ku a tafsiri ko munkatimun ay munfa'ilun ismu fa'il ne sunan fa'il ay ma'anan munkatimun ay mustaqirun ya dauka soyayya zai kuya ne ai bai kuya ba mustaqirun muntajinin ay fa'ilin kenan mai kwarara shi ma ismul fa'il ne ismu fa'il ne munsajin munfa'il ko me za aka ce muntajin min da tanwini saboda yawan kwarara da suke za ka kawo shi da tanwini wasu suka ce munsajin din hal ne na minhu sannan mubtarik din kuma mulzahim wato ƙonuwan zuciya to a takaice a tsakanin bayatan ukfufa da kuma hamata akwai abin da ake cewa ibaki wurin malamin wato balaga a kawo abu masu ma'ana ibaki shine a kawo abu masu kishiyantar juna a haɗa su gida ko abu masu kallon juna laulal hawa lam turik dinnan a wannan baitin laulal hawa wato da ba don shi soyayyan maujudun ladaika da babu shi a wurinka ai da barayu ka zuba hawaye ba da babu shi shine laulal hawa ne da babu shi tattare da kai ai lam turik ma'ana ta subba jam'al alaƙalari bara ka zuba hawaye akan abin nan kufai ba kango to kango na masoya kenan mana in har an gan shi ne na kuka a wurin to za a iya ba shi gaya masa in babu soyayya ai ba za ka yi kuka har ka zubar da hawaye a wannan gurin to shine dai ina ga su ne baki bakin kalmomi ma'ana shi kalalu din ana mar jam'i da atsalan atsalan ana bar jam'i kuma da ulul dalal din an gane jam'i yana daukan atlal yana daukan ulul a larabci duk wanda ka dauka yana yi shi dalal ma'anansa shine suna faɗi kamar yadda ibnu ibnu jama'a ya faɗa waye ne ibnu jama'a abdul aziz kenan ibnu jama'a ko abdul aziz ibnu muhammad ibnu ibrahim ibnu sa'ad lillahi yace ma baqiya min ad-dari ba'da kharajiha abin da ya wanzu na gida bayan gi- rushewan gida shi ake cewa balas kufai ke ko so sai ina ga baitin karshe ko fa kaifa tunkiru hubban ba da ma shahidan ni alayka udulul jannati sabab fa kaifa din Ah, shi fa kaifa din yana a mahalli ne na hal na na faɗin sa tunkiru fa'ul na fa kaifa din nan ita ko fa'ul tarkis ne mai jeranta abin da ya zo kafin shi ne sannan mun yi bayanin abin nan akwai sakan ko ciwo shine ciwo wanda yake a jikinka wanda yake bai bai gushe ba tare da kai shi yake sa ka- wato eh, ya tabbatar da shaidan cewa kai din nan masoyi ne. ya za a yi musu tunda ga rama kullum kana haramewa ga kuma hawa da suke ta zuba bayan da za a yi musun cewa ma'ana kana da so- kana- akwai soyayya ta manzon Allah tare da kai takaice dai za mu takaita a nan lokacinmu ya yi har ma mun gota ashe sai kuma gaba insha Allah za mu tashi akan wa asbatal wajhu ko aw za mu tashi a wa asbatal wajhu khattai abaratan wa banan mithlal bahari ko ala khaddika wal alam shine za mu tashi akan insha Allah na eh yayi mai ne aure na ka wala a rikata da ba ka rasa bacci ba da ba ka rasa bacci ba da zikirin bani saboda tuna bishiyan bani wal alim da kuma dutse na alam da yake madina سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين